بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zan mu ci gaba da karatun littafinmu mai albarka shine sharhin az-zuhud azadu wal madiya sharh kitab az-zuhud wal wasiya zan mu tashi harfu dad ko zan mu tashi harfu dad al-imam yake cewa rahimahullahu ta'ala yace wa aslul hazmi an tudhi wa tumsi wa rabbuka anka fil halati radin wa anta atada bi takhalid rushdan fa inna rushda min khairi itiyadin ودا عنك الذي يبوي ويردي ويورس طول حزن وارتمادي وخذ بالليل حظ النفس وضرد عن العينين محبوب الجمادي فإن الغافلين ذوي التواني نزائر للبهائم في الجياد nan malan Allah mashi rahama yake cewa a baiti na gomiya tara da hudu wa aslul hazmi asali na kullun niyya na masu yi da gaske shine alhazam an tadhi an tadhi shine kamarai ka yi sammako wa tumsi kamaraita rana ta maka marece ya maka wa rabbuka radin anka ubangijinka yana mai yarda da kai fil halat cikin dukkan halayenka wannan shine asalin abin nema lughatul bait alhazam shine dabdul insanu amruhu wal akhazu bihi bi thiqa yi da gaske kawai mutun ya riki duk lamarin da ya shiga yi da gaske ana cewa hazuma bidammi ya hazum hazman wa hazamatan wa huzumatan duka masdar kin shi ne wa laysatul huzuma bi thabatin yace wa rajulun hazimun wa hazimun min qaumin hazama wa huzama wa huzamin wa ahzamin wa huzamin wa huwa al-aqilul mutamayyiz mai hankali wanda yake bambance abubuwa mafa'ulin shi shine mahzumun wa hazama ra'ayahu aw amrahu hazama fi ra'ayihi aw fi amrihi ay dabatahu wa atqanahu ya gyara lamarin shi wa azhara azimatahu fi ya bayyana niyyar shi ta gaske a ciki al-imam al-busairi mai al-burda yake cewa dayya al-hazma wa fihi shababun wa ata mu'taziran hina shaba dayya al-hazma ya tozartar da ya tozartar da niyya yi da gaske hatta iza wa fihi shababun da kai sarmantaka tare da shi wa ata mu'taziran sai yazo yana mai bada hamzari hina shaba lokacin da ya tsuha abinda bai yi ba ya batar da ya tozartar da irin yadda muke ciki yanzu maimakin mutum kasancewa shi yana sarmai yana jin ƙarhin shi ya tsaya ya nemi abin da yake nema ko ma menene ko na duniya ko na lahirar shi sai ya ƙi sai rar da ya tsuha kuma ya ta ciza yatsa kuma ranar da ba a komo gaba ba ta komo baya ba ma'ana baitin ma'ana asalin yi da gaske na hakika shine mutum ya wayi gari ya maraita cikin dukkan halayen shi Allah ya yarda da shi yace wannan kusa in ya sufanta da salaha da aiki na gari ya nisanci ayyuka na sabo kuma ya sami yarda Allah yarda Allah ita ce karshen abin nema da kowane bawa yake nema yace ba wai niyya bace da yi da gaske ko kasance mutum ya tattara dukkan kokarin shi cikin neman duniya da tattara karmami na duniya baiti na gomi ya tara da biyar ce wa an ta'ata da bai takhalidu rushidan ma'ana wa an ta'ata da rushidan ka musanyi shiriya bit takhalidu da cakudawa cakuda aiki na gari da na banza ka bar shi ka amshi shiriya yace fa innar rushida dan saboda ita shiriya min khairi itiyadin ita ce mafi alkhairin abinda mutum zai musanya da shi lughatul bait ta'ata da itiyad guda biyu da magani ta'khuzul iwala wal iwada wal badal ka amsi madadi kawai ana cewa i'tada ya atadu i'tad i'tiyadan fa huwa mu'tad wal maf'ud mu'tadun minhu abinda aka musanya yakin ya ce mu'tadun minhu al mutanabbi yake cewa man i'tada anka izaftaraqna wa kullun nasu zurun ma khalaka wa man i'tad wanda ya musanya sharifur ida yake cewa kada azza man ya atada man wa zalla man ya ataduhu kaga ya atadu ya ataduhu haso bi cikin baitin ma'anar baiti ma'ana shine asalin niyya dai shine mutum ya riƙi shari'a ya bar cakuɗa ayyuka na banza da na gari daga cikin ayyuka Allah maɗaukin sarki ya ba mu labarin wanda suka cakuɗa ayyuka na gari da na banza ce khaladu amalan salihan wa akhara sayyi'an sun cakuɗa aiki na gari wani aikin kuma mummuna ne sai ce asallahu an yatuba alaihim tabbas Allah zai gahurta musu Allah mai gahara ne mai rahama yace radiyallahu ta'ala anhum ya ce gomiya na baiti na gomiya tara da bilima ne ce wada'a an kallazi yuguyi wa yurdi wada'a ka bari an ka daga gare ka allazi yuguyi abin da ke hallakar da kai na aiki wa yurdi kuma ya hallakar da kai ya batar da kai kai kuma ya hallakar da kai ya ce wa yurisu zai gadar maka dole huzinin tsawon bakin ciki wartimadin da kuma nadama lugatul baiti yuguyi daga gawaya ne gawaya guwi igwi gayyan wa gawayatan wa giwayatan fa huwa gawin wa gawiyun wal mafa'ul shine magawiyun ay am ana fi dalali wanda ya kware cikin bata wa qad qala ulama malamai suna cewa annal gawahir tikabul manhiyat ba'da al-ilmi bil man'i bi khilafi dalal gawaya ita ce mutum ya aikata aikin sabon bayan ya san da hanin shi yasa Allah ya kore e, gawaya da abdalal dukkan su baki ɗaya daga annabi mu alaihi salatu wassalam ma dalla sahibu kuma ma gawa kaga duka siffa guda biyu ba abun nan bane ba maimai bane wa qala fi bal'am a cikin bal'am dan ba'ura ce fa atba'ahu shaytan fa kana min al-gawin yana cikin al-gawin dan saboda malami ne ya bace li'annahu alimin bil amru bil awamir wan nawahi tarfat ibn al-abd yake cewa ara qabra naqamin bakhilun bi malihi ka qabr gawiyin fil badalati mufsidu yace ara ina ganin qabra naqamin qabari na marawwaci bakhilun bi malihi mai rawwa da dukiyar shi ka qabr gawiyin kamar qabari ne na batacce fil badal mufsidun mai banna fil badala a cikin aikin banna ka abu bin zuhair yake cewa wa qila rijalul la yabuluna sha'anana gawa amruka abin ma arada wa marta'a yurdi shi da yuhuliku yana hallakawa ana cewa arda duka wannan da nake kawo su na taba gaya muku da rada da gawaya dukansu sanannun abin da ba su bukatar sharhi amma abin da ya zama na sananne ne kuma a cikin sharhin nan na kawo shi da abin da nake son faɗa kaga nan gurin wannan gawaya gawi gawayatan gayyan giwayatan an samu ƙarin fa'ida da kwai fa'idar da za a ɗauka ƙarƙashi ko da abin sananne ne dan sanannun abu ne yurdi yuhliku yana hallakawa ana cewa arda yurdi ardi fi'ilul fi'ilul amr kenan irda'an fa huwa murdin maf'ulin shi shine murda murda a cikin alqur'ani Allah ya ce qala qala tallahi in kitta la turdi ibn al-mu'taz yake cewa falatin amya ayurdi bi hasafru khalla an yahabu hal jinni irtimad shine ay alhazn ma'an nadama bakin ciki tare da nadama ana cewa irtama da min kaza ishtadda alaihi wa aqla'ahu wa lahu hazina yayi bakin ciki akan wani abu ya samu damuwa da bacewa abu wasu sun yi wa wani cikin malamai yayi wake inna uhahan mata min ghairi maradin wa wujudun fi maradihi haysur tamad haysur tamad irtama da yayi nadama ibn rumi yake cewa inna zikral hamidu ga iru hamidin hina ya aruka ra'idun firtimadi firtimad ma'ana baitin yana cewa daga cikin abin da nake maka wasiya ka bar duk abin da zai hallakar da kai ya gadar maka da bakin ciki mai tsawo da nadama lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba baiti na gomiya tara da bakwai mala yake cewa wa khuz bil layli hazzun nafsi wa khuz karki hazzun nafsi rabo na ranka bil layli da daddare na qiyamul layli ma'ana wadurud ka kore mahabubal gimadi abun so na rimtsa ido anil ainaini gami idanuwanka mahabubar gima da barci kawai yake ne abinda ido yake so cikin dare musamman kamar yanzu cikin sanyi a rumtse shi a kwanta a yi barci ya ce to wadurud ka kore mahabubar gimadi abin so na rumtse abin rumtse sau rumtse ido anil ainaini gami da idanuwanka ka daure ka tashi ka aikai na filfilu luga ta baiti idurud ai shine abu ido an fi ka kore abin ka nisantar da shi ana cewa tsarada ya tsurudu tsaradan fa huwa tsaridun mafu'ulun shine matsurudun da tsarid Allah yake cewa wala tadrudul lazina yad'una rabbahum bil gadati wal ashi yuriduna wajha habal yake cewa wa man kun za salahin fi aqidatihi fa inna ma hazahu dardun wa iqsa'u haka mutanabbi ga baitin shi nan algimadu shine annawmu algumudu wal gamadu da algimadu da attagmad da attagamid da aligmad shine annawmu barci kawai yuqalu ana cewa maktahaltu gamadan wala gimadan wala gumdan ban yi ba kwalli da barci biddammi wala tagmidan wala tagmad aw ma nimtu kaw ana nihin ban yi barci ba shi yasa mai ahadari cikin makaruhatus salat yace wa tagmidul ainaini da rumtse idanu wa minhu daga ciki tagmidul mayyit ba'da khurujir ruh rumtse ma maka wannan mamaci ido bayan ran shi ya huta ru'uba yake ce araka aini araka ainika anil gimadi barqun sarafi aridin nahari anil gimadi a kira da algimadi rumtse ido da ma'anar barci ya zo gashi cikin abiyat kinsa da dama ma'anar baitin yake cewa ka riƙi rabanka na ƙiyamun laili kuma ka nisantar da idanuwanka da abin da suke so na daɗin barci Allah ya siffanta mummune na gari ta tajafa junubu ma'alil madaji har zuwa ƙarshe nawawi yake cewa inna lillahi ibadan fuduna dalakul dunya wa khafal fitana nazaru fiya falamma alimu annaha laysat li hayyin wadana ja'aluha lujatan wattakhazu salihal a'mali fiha sufna baiti na gomiya tara da biyar ce fa innal gafilina yace saboda rabkananu zawi tawani ma abuta jinkiri naza'irul lil baha'im kamar dabbobi suke filgiyad wajen kahewa wajen kahewa lugatul bait al-giyad shine gaidat wa gaidat da agiyad da giyad jam'u gaida wa huwa makanun yaqifu fihi al-ma gurin da ruwa babu shi gurin da ya kahe tabki ya shan ruwan ya shanye a ce mashi kahehhe ne ya kahe wa gidal ma alwa'awa'ud dimashqi yake cewa hal sami'tum bi gazalin sada laysan fi giyadin kaga fi giyadin fi giyadin ma'anar bait ma'anar baitin yana nihin cewa algafilin rabkanannu ashabu tarahi masu jinkiri cikin ayyuka na alkhairi kun ma'a duniya amsalul baha'im a cikin duniya su kamar dabbobi suke idan dabba ta zo ma ruwa wanda yake mai abin nan ruwa wanda yake tana son shi ta kalabu alaihi suna ta karnukanci a kan shi dabbobi lokacin da sun yi kwana biyu ba su sha ruwa ba sun yi hashi kuma aka sako su zuwa ga tabki zaka ga yadda suke ta cin juna a kan shi yace to mutane haka suke akan duniya hammu kullu wahidun mujudu matlubi wa jatihi bi ayi halin kana buƙatar kowa daga cikinsa da damuwa shi ya samu abin da yake nema ta kowace hali walau adda zalika ila an yadura bi akhihi ko da wannan zai cutar da dan uwan shi wa haza halu aglabun nasu lewan fil dalabil malu min halalin aw haram illa man rahima wallah wannan shine halin mu na yau na mutane da dama cikin neman dukiya ta halal ko ta haram sai wanda Allah ya kiyaye azan Allah ta'ala min al-fitan ma zahar min hawa ma batan ina zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi da aka ɗauki bari akwai akwai abin nan da zan mu raba malam raba mana wannan ɗazuwa a yi gauga ba wani shi ya raba ba sai idris ya raba ma 'yan baya mai rabo ne da samu in bisa kai ba a shi yana da yana da wasu kan karewo ina aika su majamu'a wanda yake abin nan zai gani yauwa wannan abun gakin wannan a cikin satin wannan akwai dan uwa gashi nan malam Musa Hashim Muhammad daga agada sai ya taho yana bibiyan mu daga cikin a cikin darasukan mu duka duka darasukan da muke yi yana bibiye su to alhamdulillah duk kusan galibi wanda muke aikawa manzumat yan diya har da ce su da ma wasu wanda kawai ambatar su ne muke ba karanta su muka yi ba ya neme su ya har da ce su alhamdulillah ya wasu ya ma bani har da su to ya taho ne daga can gurin saboda ya samu 'yan kwanuka da muka yi dauran nan kuma sai ya tsaya ya samu abin da zai dan taba musamman ma a cikin ilimin hadisi da musdala hakin shi kuma yana taba alhamdulillah da alhamdulillah kamar yadda muka gani yana da mustawa sosai yana da kokari to wannan abin da ya burge ni wannan abiyat din da yayi ya mun wannan abiyat din abin da ya burge ni da fasaha kamar yadda na faɗa a cikin wannan mukaddima zan sa shi karanto mu ita saboda fasahar da kuma balagar da ya kawo cikin wannan waka mun san cewa jimiya ta abdullahi na gwandu tana cikin as'abul manzumat mafi wahalar manzuma to amma wannan abiyat inda yayi yayi kokarin kokoyin jimiya ne kuma sosai ta kokoyi ya kokoye ta kuma ya kawo kalmomi wanda in mu karanta su sai dai ma in ya karanto su sai dai ma a sautiya ya fassaro mu aika ma yan uwa abubuwan da suke ciki kuma abin da ya karanto mana wannan abin don in nuna ma kanmu cewa karatu kanmu ɗauka cewa kullum yadda muke ji a wajen wasu mu ba zan mu iya ba muna da abin nan a sha'uru bin nakas cikin mu mutum ana haɗin tarihin wani abu ko na zamanin mu ne ko wasu sai rika ganin cewa wannan su ne mu ina ina mu ina an baro mu to da wannan in mutum ya sa wannan a ran shi ya karyar da kan shi wajen nawa bisa ɗari to wannan kawai zai tashi karanta mu ita saboda mu ji ta malam bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بديع الهادي إلى بيان مهياء الرشاد فمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء فنزه القلوب في رياضه وأورد الفكر في حياضه ثم صلاة الله ما ترن مع أحد يسوق العيسى في أرض الحيمة على نبينا الحبيب الهادي أجل كل ناطق بالباب ثم على صاحبه الصديق حبيبه وعمر الفاروق ثم على أبي أمر إمام العابدين وسطوة الله إمام الزاهدين ثم على بقية الصحابة ذوي التقى والفضل والإنابة bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kafin in shiga karatu ina son in kaddamar da godiya ta zuwa ga malamina al-doktor ina fata Allah ya kara masa tsawon kwanaki masu tarin albarka sannan kuma ya kara musu lafiya sannan kuma ina fatan Allah ya sanya musu waɗannan ƙoƙarin da suke a cikin kyawun ayyukansu sannan kuma ubangiji Allah kuma ya cika musu gurukansu na alkhairi idan malam sun bani dama kafin in shiga da kasidar ina son ɗan yi tunatarwa kaɗan gami da ban sani ba malam ko za ku bani dama abin da yake da alaƙa da sha'anin malamai a matsayina na ɗalibinku ɗan uwanku shine yi amfani da damar da Allah ya baku domin wannan wai malama adab sukan yi wani karin magana sukan ce zaujin min audi na khairun min qu'udi in ka samu dama ka yi amfani da ita domin azaudu bi zaudi ibe mafi yawancin na lura abin da na lahazo shi gami da haka ga ɗalibai suna wasa da damar da Allah ya ba su shin kun san da cewa idan Allah ya baka dama kake amfani da wani damar sai damar sai a juya ta inda inda mabukatanta suke a takaice abin da nake nufi shine wallahi tun da kun samu malami irin malam wallahi ku yi riko da shi ina son na ga muku wani abu a yanzu lokacin da muke ciki ka samu malami rabbani abu ne wanda yana da wahala abu ne wanda yana da wahala malamin da zai haura ka kan daidai ya so maka alkhairi ya nusar da kai zuwa ga alkhairi wallahi yana da wahala ni na gaya muku haka mafi yawanci ihtinani ya fi yawa amma in ka samu wanda zai aje komai nashi yace ya zo zo na karantar da kai to wannan wallahi masoyinka ne duk yadda masoyinka ya cika ku tsaya ku ji shi dan adam yana da bukatar abinci iri biyu in ka rasa su to zaka iya halaka in ka rasa daya ba laifi ne ba yadda gangar jiki take da bukatar ta ci abinci mai kyau wallahi haka zuciya take da bukatar ta ci abinci domin abu ishaq al-albiri ya gaya muna haka faqutun ruhi arwahul ma'ani wa laysa bi anfa'inta wala sharita abincin zuciya shine ilimi sune ma'ana arwahul ma'ani shine ilimi ashe kaga in zaka ta gina gangar jikinka kawai ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi to ka gani in dai za ka ta gina gangar jikinka to nan gangar jikinka akwai ranar da zai ruguje amma ban da zuciya kaɗai kuma zuciya ba abin da yake gina ta illa ilimi ko ba a samun ilimi dole sai ka yi mutafana sai ka yi zaman murhu ya kasance rayuwarka ilimi yana da buƙatar wani abu shine iqbalan kulliyan dole ilimi sai ka ba da dukkanin abubuwa mafi tsada a rayuwarka kake iya samun shi to min al-asab fi hadha al-asr yana daga cikin mafi bakin ciki da damuwa a lokacin da muke ciki ba mu san darajar waɗanda suke karantar da mu ba wallahi shine abu mafi bakin ciki da damuwa duk lokacin da al'umma la khaira fi ummatin babu alkhairi da al'ummar da bata girma malamanta ni na gaya muku wannan maganar da ranar da aka rasa samun al'ummar da bata girmama malamanta har abada tana cikin wani ciyo ciyan da yana da wahala a warke shi yasa nake cewa لم أرى بين الخلال القبيحة والصفات الضارة التي سرت في جسم الإنسان سريان الكهرباء خلة أقبح ولا صفة أشنع من داء الجهل والله ذلك المرض الفتاك ذلك المرض الفتاك الوبيل الذي يمحو الأمة من لوح الوجود والله جاهلتنا دون الطبيعة ina gaya muku ne haka tun kafin irin wannan ranar ta zo mana mu yi kokari mu yaƙi kanuwanmu da jahilci babu yadda za a yi jahilci ya yaye a cikin wannan al'umma an ya talasha wa yandatir ma damu ba mu girma malamanmu wallahi ku yi amfani da damar ku nakan gaya muku haka ku yi amfani da damar ku ku yi amfani da damar ku domin alfuras wa'annan da kuke gani shi fa wanda yake bada su ya san abin da yake fa mafi yawancin lokaci ba ma sanin abu da mahimmanci sai idan mun rasa shi to wallahi komai a rayuwa in za ka rasa gar ka rasa wanda za yi maka nasiha idan ka samu lauda'i mutum mai kaifin basira mustafsiran mujarribi wallahi iko kokari ka riko da shi duk wani mai hikima da kuka sani wallahi bayan malamin ne to ina ba kaina shawara a matsayina na mai rauni da ku a matsayin ku na malamai na shine wallahi mu tsaya mu yi hakuri da malamanmu gar mu kuskura mu yi mu'araba ko ko mu yi muzawa ba tare da malamanmu a'a kowa ka ba shi matsayin shi ina fatan muna fahimta wannan shine ni a takaice akan abin da zan iya faɗa akan haka wannan shine wannan kasidar na rubuta ma malamina Allahu ya'lam anni uhibbuhu fillah wallahi ina son malam saboda Allah domin ina son naga mutumin kirki yana yi wa al'umma hidima wannan shi yana daga cikin abin da yake birge abin da nake son mu fahimta fa'ahiyu ya ra'akumullah هذا المجد الدائر وأنقلوا ذلك الشرف العاثر وأنشروا ما كان من عزكم مقبورا ولا تجعلوه شيئا مهجورا فإني أرى إن لم تستيقظوا كفنا منشورا وقبرا محفورا والله وهنالك ندعو ثبورا ولا نجد نصيرا ولا نلقي ظهيرا فنهضوا نهضة تميد لها الراسيات وتسكن عندها الجامحات قبل أن تقرع عن القارعات وتسخن الصاخات والله إنا باكو ومن شاوراني والله إنا سمالا سبو الله ba don komai ba duk yau mutunan da yake kokari ya kafa al'umma akan turba ta gaskiya wallahi babu wanda ya fi shi yau wanda yake kan kujera irin ta manzon Allah babu abin da zaka iya yi masa mahama biye da kan mallaki duniya ka bashi ita wallahi ba kai masa komai ba domin shi zai nuna maka yadda ake zaman rayuwa zai nuna maka yadda ake yadda ake zaman lahira wannan babu inda zaka samu shi in ba ga malami ba wallahi dalilin da yasa saboda na ga malam yana yawan ayyukata yana yawan nusar da mutane zuwa ga alkhairi domin na bibiyi malam fikiraran wa miraran ina son na gaya muku shi fa alkhairi duk yadda ka ci gaba da ɓoye shi ta zai bayyana wannan kuma yana daga cikin sakamakon da malam zai samu ina fatan Allah ya sada ma malam da aljannatul firdausil a'la wallahi shine ni dalilin da yasa a cikin wannan kasidar a matsayina na mai rauni sannan kuma karamin ɗalibi wanda ba kowa ba don ni zan gaya muku wani abu ni wata kumfa ce daga cikin kumfofin malam kumfar ma wadda tana dab da fakewa ƙashila don ma shi ne abin da nake son in sanar da ku nake cewa unwanikinta shi ne shauƙi ilaika na yi iktibasin wannan ne kan daurar da malam ya muna ta wani littafi sharuƙi wa jismi mu'dalun wa sahihu shine waddam'u minni mursalun wa mubihu ila nihayatiha har zuwa ƙarshen wannan karatu wannan shine dalilin da yasa na sa mata wannan domin dai in tuna cewa lalle tabbas shi ya bani wannan alkhairin mai yawa a cikin wannan kasidar nake cewa cikinta ud nahwa adwadil ahibbati min rami wadhhab ila mutabahhirin mutabassami mas'ud bahrin مسعود بحر في الفنون تغلغلا في علم مصطلح الحديث مسلم ويفصل ويفسر القرآن في محرابه ومفصل الآي الكتاب كالهثم ina nufin imamu na haitham wanda yake da mu- mu- wanda yake da mujma'u zawaid shi nake nufi to na siffanta malam ne da wannan saboda yayi nito kan abun Allah ya bashi sai dai nace Allah ya karawa malam wannan ومسارع إلى المنافع في الورى وهذا لا يخفى عليكم baya koyuwa akan ku kun san da cewa malam ya so muku alkhairi kun sani da wannan wa musari'un ila almanafi'i fil wara mutasahsihin sakti alhamim ghatantani muta'attifin mutalaffitin lit-talibin wa muzdarin lil-amhadi al-mutanamnani واجرح دلاس الحزم فوق جواده بمزاد جلد في الغياض مفهم wannan ga dalibi da ku nake arrij arrij bi munarij ad-diyar musa'd zamzam kana lil muta'allim al mutarammim ya ka'bat al ulum ya ka'bat al ulum ha mu'tamiran ilay ilayka yu'allu fi bikr al funun muzamzani wannan da kaina ne nake ina mika dan kokomin barana ne zuwa ga malam ruhumaka ya rabbil karim ruhumaka ya rabbil karim wazid lahu taqwaka thumma hayatihi amnan tani ruhumaka ya rabbil rahim aghith lana خيرا وعدنا كل شر دمدم وجزاك رب العرش خير جزائه طود تثبت ثبته كالضيغن ضيف أتاكم من بني جبريل من وافى وحزب ضلالة متهدم أنهيت بنت الفكر آسرة تفوق إفا وتنصي شوقها كالعيلم ختمت قصيدتي بذكر محمد صلى عليه الله بعد وسلم
To, alhamdulillah kamar yadda muka ji dai a cikin mukaddiman na waɗa wannan dan saboda lugar da kuma darasin da nake son isar ma da kanmu ‘yan uwa mu tashi mu zage damtse wajen neman ilimi kamar yadda ya waɗa ya ga munasaba shi wannan ɗan uwa da yadda Allah maɗaukin sarki sa duk wannan littattafai wanda muke ta bayani wanda suke manzumat kan mutum ya ga cewa misali bai yiwuwa da ake malamai suke ta cewa a har da ce a yi kokari a yi kokari mutum ya ga bisu yiwuwa alhamdulillah wannan misali ne duk wannan littattafan da muke yi na abiya hatta da nasara ko wanda ya har da ce su hatta da nasar wanda shi yake da wahala har da mu kenan yan uwa mu tashi tsaye wannan kawai don saboda faɗakar da mu ne wannan siffofi da ya faɗa ana a'lamu anni lastu ahalan lizalik manyan malamai ake ma irin wannan abin amma illa iyaka wannan shu'ara kamar yadda in sun hau baiti na shi'ir suna wuce gona da iri kamar yadda wannan yake faɗa yanzu mu takaita wanda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana gafara